وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
بركم القدوة والانتافية من البركة يوم من الثلاثة شاة وتر رمضان جراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومدينة أن يستعين وجود أربعين شدة وتسيدي ليلة sha takwas ga watan mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wanda masallaci na albarka masallacin juma'a na jami'ar ƙwa'an da ke nan ganyen gonar saminaka muna ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anarin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratu al'an'am wacce ke sura da shida a cikin surar alƙur'ani mai girma idan aka faro kirge daga sama Allah madaukakin sarki muke roƙo ya dace da mu wajen fahimtar waɗannan ayoyi imamu ibn aiki da su yau insha Allah ta'ala an rama zai maimaita mana karatun aya ta ashirin da biyar da ashirin da shida kamar yadda muka karanta su a jiya sai mu karasa abin da ya rage mana wannan ayoyi da fa'idoji sannan mu je ayoyi na gaba insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشكرون الله سبحانه وتعالى يشي ومنهم من يستمع إليك تجيس أقوى وليك سورارك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة من سي والإر مرفي أكا زكاتنسو دول شامتي أكا كل زوجيا أكا غرق بيتا أن يفقهوه دبرس فهمتي شي ولا سأقول القرآن وفي آذانهم وقرا مكسي والإر نوي دكرم شيوا أتشن كل نورسو وإن يروا كل آية لا يؤمن بها idan sun ga kowace irin aya ba su taɓa yin imani da ita hatta idza ja'uka yajadilunaka har sai lokacin da suka zo gare ka suna yin jayayya da kai yaqulu alladhina kafaru wa inna sai kafirci suna cewa in hada wannan saƙon na alqur'ani da ka zo da shi ba komai bane illa asatirul awwalina face kawai tatsuniyoyi ne da mutanen farko wahum yanhauna anhu to ba iyaka karyatawan ba wahum yanhauna anhu su din suna hani gabar yin imani da alqur'ani wa yanauna anhu kuma suna nisantar shi kasa alqur'ani wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun Allah ya ba kowa ke halakarwa ba face kawunansu a jiya mun yi bayanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya lullubi akan zukata har nau'i guda bakwai daga cikin Qur'ani mai girma tun mutum yana sa maradul qalbi zuciyar za ta fara ƙara lalacewa a sami matsala na ainihin wato a kinna zuwa ƙwari ƙulubuna hulf da sauran ainihin wato abubuwan da muka ambata a sami ƙafawatin ƙalbi duka to wannan a kinna ɗin shi ne daraja ta biyar na lalacewar zuciya yadda alheri baya taɓa shiganta to a jiya annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da muka karanta ya bayyana mana cewa zuciyoyi kala biyu ne akwai qalbun abyad mislu safa akwai zuciyar da ke fara kal kamar farin dutse mai haske sannan wa qalbun aswada murbajan da kuma zuciyar da ke baka kowanne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana wannan bayani anan ya kafa zuciyar kashi na kashi biyu to akwai wani hadisi daban wanda imam ahmad ya fitar da shi wanda aka rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yadda haka nan akwai hadisin Hudayfa ta dan Yaman Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda wanda shi ma aka rawaito wannan hadisin daga gare shi wanda wannan hadisin ya zo daga hadisin Lays ibn Abi Sulaym da kuma Amr ibn Murra daga Abi Bukh Abi Bakhtari daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yadda qala Abu Sa'id yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-qulub arba'a zukata iri hudu ne saurara da kyau kaji kana wani layi ne kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce zukata guda nawa ne zukata iri hudu ne qalbun ajrabi fihi sirajun yuzhir akwai zuciya tsantsa wanda cikinta akwai wata fitila mai tsananin haske fihi menene qalbun ajrabi fihi mithlu siraj yuzhir zuciya ce mai haske kamar inda za a sanya fitila mai haske wata ke haskawa a cikin duhun dare wa qalbun aghlab da kuma zuciyar da take a dode marbutin ala ghiyasihi an daddaure gefenta yadda babu wani abu da zai iya gangarawa ya shige ta mun ji nawa biyu wa qalbun mankus da kuma zuciyar da take a kife wa qalbun mutfah da kuma zuciyar da take mutfahin tana da fuskoki guda biyu takan juya nan ta juya can ta juya gaba ta juya baya wani lokaci imani wani lokaci munafici فأما القلب الأجرد سيما الله الذي بياني يتي وأما القلب الأجرد أما إتزوتي أنت فقلب المؤمن إذا تزوتي المتمني سراجه فيه نوره وأن مثل أنك تزوتي إذا تحسنت الله كفانا منه وأما القلب الأغلف amma wannan zuciyar da take a dode ai sai daga ji an ce an dode ko kirin babu wata hanyar da ne wani abu zai iya shiga an kuma daddaure gefe da gefe kamar kullum miji ko ba za ka iya sa ruwa shiga ta san ba ba za ka iya sa ruwa shiga ta ina ba ta ƙasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qalbul kafir wannan ita ce zuciyar kafiri wa amma al qalbu mankus amma ita zuciyar da take a cike in ji manzon Allah fa qalbul munafiq ita ce zuciyar munafiki arafa thumma ankar ya gane abu amma sai ki abin da gangan an gani yace wa amma alqalbul musfah amma zuciyar da ke da fuskoki guda biyu فقلب فيه إيمان ونفاق إذا تشوفوش يبدا أقيني أقي إيماني أقي منافرش فمثل الإيمان فيه كمثل كمثل البقلة إيمان الكسنتا كمروان توداني يمدها الماء الطيب an gani kamar an yi wato zuciya ce wacce akwai wasu 'ya'yan abubuwa a ciki masu launi wanda idan aka sa ruwa a ciki mai kyau a cikin wannan wurin zai ainihin wato cakuɗi da ita sai ce wa mutum nifaq fihi ka mutum qurha to wannan wurin misalin munafikin da ke ciki kamar wani jambo ne ya muddu hal aihu wa damu wanda yake cakuɗuwa da jini da kuma ruwan dagwalo na ni wato ciwo fa ayyun maddatayn ghalabat ala al-ukhra ghalabat alayhi duk tawadar da aka yi sa'a sai rinjaye ko dai dagwalan ruwan ciwo da jambo ya zama shi ya rinjaye ko kuma jini ya zama shi ne wanda ya rinjaye a wannan zuciyar to shi ne nan zuciyar sai ta koma ta zama na mutum ɗaya ina fata an gane wannan a wata riwaya na wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayanin cewa wa qalbun tumidduhu maddatani da zuciyar da tawadar da ke yawo a cikinta tawada ta kala biyu yace maddatu imani wa maddatu nifaq wani lokaci tawadar imani wani lokaci tawada ta mene ta munafurci sai ga Allah ce wa huwa mimma ghalaba alayhi minhuma ita wannan zuciyar duk abin da yayi jayi akai to sai ka koma tsantsar irin wannan zuciyar gaba daya Allah ka tsare mana imani wannan kai jama'a ya ishe ka ka duba kirban kofi yadda ake ce in ka sa shi ɗibo yana ɗibuwa ba zai taɓa ɗibuwa ba zaka jama'a shi yasa ake so yayin da ɗan adam yake rayuwa rayuwa irin ta addini ya zama mutum yana mai da hankali ga abin da zai zanto mai amfani a gare shi a duniyarsa da kuma lahirarsa kada ka yadda kada ka yadda a ce wai ga wani abu na gaskiya ya zo wai da kai za a fara yaƙar wannan abin na gaskiya kaka yi ya zama rayuwarka haka la shakka wannan yana nuna cewa akwai wata cuta a cikin ina a cikin zuciyarka kada ka yadda ka zama cikin waɗanda ke kirkirar ƙarya suna jinginawa ga Allah ko kuma ana addini amma duk wani abu da ya saba wa ra'ayinka kai to ba za ka taɓa yarda da wannan abin ba ba za ka taɓa amincewa da wannan abin ba sai abin da illa shine illa ushriba min hawahu sai abin da mutum ya kwankwada na son zuciyarsa kamar yadda muka karanta a hadisin jiya Allah ka tsare mana imanin za ka jama'a kun ji waɗannan zukata da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato sanya mana waɗanda ya kamata ni ta ka tsantsan a kansu Allah ka tsare mana imanin al-imam al-hafiz ibn kathir yana cewa فدن الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه سودين سنا حنا متاني جبر yin imani da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ma wannan alƙur'anin da Allah ya aiko shi da shi nan kamar da mai shirin ya faɗa ne fannabiyyu bi ghairi alwahyi la yatasarrafu shi annabi idan aka ce babu wahayi tare da shi to akwai wani amfanin wahayin nan akwai wani amfanin annabtar babu ba da za a iya gudanar da wani abu na annabta an gane wannan don haka sai malami ke cewa wasu na cewa minhum man yastami'u ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu shi alqur'ani kenan ake magana to sai kuma malamin tafsir kace a ana abin da ake magana wa hum yanhauna anhu an gane suna nufin cewa ne أي ينهون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم سوسو هنا أبيشي كما وينأون عنه كما سنة نيسانتين سمالك kaga ayi sanin sai kenan abubuwa guda biyu kai da kace ba za ka yi imani ba ba sai ka kwaka tsari mai imani yayi ba to a su hana wasu yin imani kuma su ba za su yi ba su ma suna ƙara nisanta shi kaga kenan a bata kowa ya ne kowa ya rasa Allah ya ce a wa in yuhlikuna illa anfusahum Allah ya ce ba sa halakar da kowa face kawunan su wa ma yash'uruna amma su ba san ba san da yin haka ba Allah ka tsare mana imanin mu dan ka ya kuɗin uwa alqur'ani mai girma anan yana karantar da mu abubuwa ne jama'a masu tsotarwa kwarai da gaske mutum yayin da gaskiya ta zo masa to ya kamata ya zauna ya natsu ya gane wai shi ne irin mutum ne akwai mutumin da in gaskiya ta zo a karan fari bai taɓa yarda da ita tun kafin ma ya fahimci menene a cikin ce ƙariya ne ko ba ka bane kuma ya tsaya tsayin daka ya ga an yaƙi wannan abin ya ga wannan abin bai samu karɓuwa ba to kaga ka zama kana da irin zuciyar waɗancan arnan kenan waɗanda Allah ke bada labarin su Allah jama'a mun gane wannan ko sannan ashe wani lokaci cewa ai ban fahimta bane ai ban gane bane wannan abin baya amfana da shi jama'a bai amfanarwa don Allah ya sanya wa kowace zuciya shari'a ga wani irin shiryarta kuma ka'ida ce Allah ta'ala ya sa kamar yadda ya zo a suratu maryam Allah yake ba mu labari game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun yi imani su ci a ai tare mata tuma waye mutu waye tashi ai wa kaza kaza kaza suna ta musu abubuwa iri iri manzo Allah ya ba su misalai na abin ma da zai faru a ranar alkiyama amma sai Allah ya ce kul man kana fi dhalala kace da su duk wanda ya kasance akan bata to falyumjid lahu ar-rahman wadda ni na yadda tsakanin ni da ku duk wanda ke kan bata to Allah ya ƙara ninka masa bata akan bata ina fata an gane wannan hatta idza ra'aw ma yu'aduna ba zai kuma iya yin imani ba har sai ya ga abin da aka yi masa alƙawarin zai same shi na azaba ɓaro-ɓaro Allahu akbar imma al'azabu wa imma sa'a ko dai azaba ko tashi alƙiyama fa sayalamuna to a lokacin za su sani man huwa sharrun makanan wa adhafu jinda wane ne fi sharrin matsayi a wurin Allah kuma wane ne yafi yafi ainihin wato rauni na rindina da jama'a amma ne Allah ce sai shi kuwa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda to dina yadda duk wanda ke kan tafarkin shari'a kuma muna fatan Allah ya ƙara masa shari'a kan shari'arsa an gane wannan to ka'ida kenan jama'a shi sa da zaran ka ji gaskiya da zaran an nuna ma hanya kada ka tsaya wata wata ka ce ai mu waye mutuwa ya tashi ai wallahi tallahi ai mun ji mun gani ai menene menene kana kawo abubuwa iri iri wannan ba shi daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so musamman ga suwa musamman ga bayinsa Allah ka tsaye mana imani a ya ku yi kuma waɗannan ayoyi da muka karanta su gaba ɗaya suna ɗauke da wasu irin fa'idoji masu yawa an gane wannan abu na farko wajibi ne ga mai sauraron ayoyin Allah ya yi sauraron fahimtar abin da aka karanta masa don ya aiki shi kada kullum ya zama kawai kai kana dai zuwa wajen wa'azi amma kuma ayyukanka gaba ɗaya sun saɓawa abin da kake sauraro yau da gobe a to wannan kai hasara shi ne kai yana wani kawai ba shi da karatu wani in kai mu'amala da shi malam sai ka ji malam abin malam ba daɗi saboda ne baya aiki da abin da ya saurara yakan zo kawai saboda falala ne ka akwai da yake zuwa yana saboda falala shi ba yana zama don ya fahimci karatu bane ya gane ya ake shi a kawai yana yana zama ne tun da ga mutane ana zama to shi bari ya rage lokaci ko to kaka zama haka jama'a mun gane wannan asalin makafuri na ilimi mutum ya san shi shine shine yayi ya aiki da shi abu na biyu duk mai jayayya da gaskiya da niyyar ya bata Allah yana hana shi fahimtar wannan abu ya toshe maka ƙofofin samun ilimi mai amfani ko muna gani kuma magani wasu da yawa daga cikin malaman bid'a dillalan sharri za ga sai sun kasa koyo abin da ke cikin zukatan sun dinga fitowa da shi ina fili saboda su ga suna karanta alqur'ani da sunnar manzon Allah don su gane bane don su fahimta su yi aiki da shi a'a suna masa wata fahimta ce a hadubunce don ya dace da abin da rayukansu suke so don su kuma ɓatar da mutane akan wannan abin don a sami girma a sami daraja a sami yawan jama'a a tara fans a tara viewers da abubuwa irin waɗannan to shi yasa kake ganin duk yadda kake ganin mutum da ilimi wallahi ba zai taɓa shirya zuwa ga hanya madalinciya me yasa tun farko bai saurara don ya fahimta ya gane ba inda ba don haka ba waɗannan ayoyi na alƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai sun ishi mutum rayuwa ko sun ishi mutum ya zama ya shirya zuwa ga tafarki da ƙwarai ashe mutum dan an ce profesa ne dan an ce dakta ne dan an ce wane ne to baya nuna kuma abin da ya koya din ilimi ne da gartacce ni ya zama profesa amma matacce ne ko kuwa ana samu ko zai iya zama dakta ne ana daktawa ne amma kuma daktar shirme ne gaba ɗaya ilimin nasa a hargitse yake ba a kan daidai yake ba shi sa wani ya ji wuta ya ce wai Allah ya isa a haɗa gaban Allah to ya sa ka yin farusa ya sa ka yin farusa kai da kai imani da mafarkai ma wani mutum ɗaya je mafarki kawai zai gaya duniya cewa shi ya yi mafarki ya ga annabi faru faru ya ba shi wannan ya ba shi wancan amma duk hadisan manzo Allah ba za ka iya rantsewa da Allah cewa wannan hadisin manzo Allah ne faɗa ba saboda a kawo shakka a cikin bukatan mutane game da ni abinda manzon Allah ya zo shi amma abinda shehin ka ya zo shi kuma daidai ne anya anya akwai imanin ko ma'ana duk abinda sahabban manzon Allah Allah ya gaya mana su mutanen kirki ne ula'ika humus sadiquna su ne masu gaskiya cikin imaninsa ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaquna ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu as-sadiqin duk gaskiyar su ba ta kai da a karɓi zancen sun ce manzon Allah ya faɗa ba sai wani bayan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin me ya zo da wani abu sai a karɓi na shi ayar da manzon Allah anya an yi gaskiya a nan an yi adalci babu shakka an yi zalunci Allah ka tsare mana imani shi yasa an jefa kalubale hanzu da an samu musan koyaushe bane ko Allah ya kai mu lokaci abu ne ku jama'a rashin imanin kafirai da annabi sallallahu alaihi wasallama ba suna yin wannan saboda wai sun gamsu ba wai dan ba su gamsu da gaskiyar manzon Allah bane ba a wala sun gamsu duk gaskiya ke faɗi an gane wannan kawai zukatan ne da suka riga suka gurɓace suka lalace shi yasa ba za su iya karɓar wannan gaskiyar ba taurin kan ne kawai da kiyayya kafin yayin da mutum ya ce kawai shi yana kin wani saboda shi sunan shi wani to daga wannan lokacin duk abin da wanan nan ya kawo ci gaba sai ya dinga jin haushi a ransa an gani yanzu don Allah ya manzo Allah ya karanta Qur'ani a rera kafin ku a rera to wani shi yanzu yana jin da tsawon yanzu yana kan Qur'ani kawai yana yana ragamza ce ai wannan daidai ke amma yanzu na kan Qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim kace kaji kakalku kaji kakalku ko ba ka bane a can wani ma ayya anya anya an wai ana kakalewa ana wai ana wani makalabariya to kaga yanzu nan ai sama ya koma ina sama ta koma kasa ga yadda manzon Allah yake ayi kai kuma ga yadda ra'ayinka yake so to saboda ra'ayinka kai ka gina manzon Allah حديث ليه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في شواء اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وكرنت القرآن ديار اللارباوة دكما إرم مريا اللارباوة با مريا حوساوة با أنقالي سؤالة كبا يبدأ كي كتب فلاتني كو بحوشي كو كانوري كو كو كو كو بندل كو بياربي كو يامري haka za ka a'a ƙur'anin dole a ji shi samfarera irin yadda larabawa ke karantawa shi zai sa kuma ya zama unified duk duniya zama ana karanta shi ne iri ɗaya inda kowa zai karanta da irin yarensa da yadda yake so zai karɓu da to ai ku waɗancan sun ce kaza ne su ma waɗancan sun ce kaza ne kamar yadda ran na gani a intanet wani wani wani limamin shirme wasu yi kabbara a bayan shirme yana karatun fashi amma da yarensu wani yare mara daɗi ma yana ta ta ce ku kube wai fatiha ke na an gama Allahu akbar ma waje faɗa ba waje yaran su zai faɗa kai ka ji sabara inda kowa ya ɗauki wannan tsari to da Allah lalace kenan ko da musulunci ma bai kawo gare mu ba da duk ya balbance ya lalace kisa Allah yake ta Qur'anan Arabiyyan ghayri bi iwajin la'allahum yattaqun ƙur'ani ne balaraban littafi ba ya taɓa karkacewa ga barin gaskiya amma an yi wannan don su ji tsoron don me su kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala daga jama'a kun ji wannan kenan ba kowa bane ba wanda ne shi akan bid'a wai Allah ne batun da shi a akwai wanda shi ne to ya bakan shi bata ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda wal azaba bil maghfira allati sama asmarahum ala an-nar ki su ne waɗanda suka sayi ɓata suka bayar da imani a matsayin misayi suka sayi azaba suka bayar da me gafaran Allah a matsayin misayi Allah ya cewa fa ma asbarahum ala nar a ranar alkiyama kayi mamakin irin haƙurin su a gidan wuta za su yi haƙuri ina ma da islawa fasiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun haka al'amari ke jama'a shi yasa idan an zo wajen wa'azi ake ɗaukan wa'azi a matakai mutumin da bai san gaskiya da yake son ɗaukar ta irin wa'azin shi daban mutumin da shi kuma jahili bai san gaskiyan ba bai ma san inda take ba wa'azin shi daban mutumin da kuma ya san gaskiyar amma tsabar taurin kai yasa ba zai karɓa ba shi ma irin nasa daban ko kuwa eh ashe kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ne basira din shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana shine bil hikma din da wa'azi ne kyau ka san wani biyan san gaskiya sai ya ji wuta an gane wannan sai ya ji ba daɗi sanin sai yori ba a guje sai ce na janye na janye Allah ka tsare mu da bincikar kin bata jama'a kun ji don haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane abu na hudu jama'a daga cikin fa'idodin waɗannan ayoyi da muka karanta duk sanda mabarnata suka kasa kayar da gaskiya ta hanyar hujja sai su rika kiran sunan batanci don su jefa kin su saboda jefa kinta a zukatan mutane haka ne kuma ka bane sai ya kira ka ce saboda kadin izala ya ce ka ai gashin Allah ya ce izazil eh zai ci kawai izazin aga wani wannan wannan wani kasu gurin jahili ne kawai wanda ya sha kunu kawai ya ji daɗi ko ya rashe babban riga ya sa kambos ya ɗauki fiskar kafa ya ɗora kaga wanda gani kaga suka ce maganin sa ne ya ƙare ko ƙwarai ƙwarai saboda ne ba kai ba kai ita gaskiya ba haka bane an gano wannan ba a kallon wata ƙungiya ƙwaya ɗaya a sha ai su wani gaba ɗayan su ai ɗan kaza ne ai su mabarnata ne a'a shedan ma manzon Allah ya ce a karɓi gaskiya a ina a wurin sa shirin riga Abu Hurairah cewa to tun ne riga kama ni zan baka wani sirri in ka zo bacci ka karanta ayatul kursi in ka karanta babu wani shedanin aljani da yake kusance ka yace ya rasulullah kaji kaji ba kullun nawa ya dawo amma kaji me ya gaya mun وذاتي صدقك وهو كذوب يا gaskiya ya gaya ma amma ji makarici ne shi nan shi ya kare abu to da ita gaskiya a wurin kowa ka fata ake jama'a an gane wannan ko shaidan ne ya faɗi da kake gaskiya ne shaidan amma dai kai makarici ne ba ka ya kare ba amma sai duk abin da aka faɗa ko mun zaman shi gaskiya to sai ga allika mutum wani suna ci ai ɗan ƙungiya ne yi waye ba ɗan ƙungiya ba a Najeriya yanzu akwai wani addini da ba shi da ƙungiya ga ya rushe wanda baya jingina kai shi zuwa ga wani tafarki ko wani manhaji ka gaya ma akwai shi babu shi an gane wannan Allah ka tsaye mana imanin mu zaka jama'a wannan yana daga cikin sunnar Allah duk mutumin banza to zaka ga kokari yake yi shi yasa zaka ga da an ga mutum ya ce ka gani ko ka gani wai shi ustaz wai shi ustaz da wannan gida wando an bar wani gemu kamar na bunsuru sun ya gansu suna wani tailiki suna wani tafiya suna wani abin da kamar wasu masu tsoron Allah ai sun yi masu kaza sun dinga jifansu da miyagun kalmomi kenan dama ka Allah ya faɗa innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yatagharzun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin haka Allah ya faɗa to waɗanda suka yi laifi sun kasance suna yi wa masu imani na gaskiya dariya wa idza marru bihim yataghamazun in sun zo wucewa wajen su sai da suna yi musu mene sai su yi musu ban ji ba izbili suke musu sai ga ana zance ana eh ga mutumin can kai haka ce ba wani shaɗin ba ne wannan yake nufi wai eh ga mutumin fa ga mutumin fa kowa ka bani Allah ya ce wa idan qalabu ila ahlihi munqalabu fakihi ko kiran fakihi in sun koma sai iyalansu a duniya sai su dinga munna shakai ayo mun mai da mun da martani ayo ma sai zai shi ma kaza ana jida yana morewa amma mai Allah ya faɗa karshe me zai faru fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakun a yau masu imani ne suke kafirai dariya ce o kun kasance kuna mai tsibiri a duniya yau ai gashi nan ga irin ta nan kuma abin ne wallahi sai ya faru don Allah sai ya faɗa a sautin mu'minun alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadzibun ashe ayoyin ba kasance ana karanta muku su ba amma sai kuka kasance kuna ƙaryatawa وكان ذات بدا قالوا ربنا غدت علينا شقوتنا او تقراء شقاوتنا يا الله اي tsiyar mu ce tsiyar da muke a duniya ce ta rijaye mu wa kunna qauman dallin sai muka kasance daga cikin mutane batattu daga yake ya ce qala khau fiha wa la tukallimun kai mana tsaye kada wanda ya sake magana saboda ka wuta in an shige ta mutum yana son ya ihun ma ya harbuwa malaka sai da ka matsa kai sai ya tsit sai dai gunji za ka dinga ji kawai wa hum yasrifuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah ka tsare mana imanin abuna biyar jama'a canza wa gaskiya suna baya kawar da ita daga hakikalinta ko ka taba gani gaskiya za ka dinga jin ana mata wasu canje-canje a kira ta da sunan kaza ko mai gaskiya a sa masa wani suna amma wannan yana canza gaskiyan daga kasancewar ta gaskiya babu wanda zai mata mun gane wannan da haka gaskiya tana nan a muhallinta komai yadda aka so a sauya mata suna to wallahi ba ta canzawa tana nan a yi da take Allah ka shirya da mu abu na shida daga cikin kafirai ashe akwai wanda kafircin su bai takaita a kan su kadai ba su su kafarta amma suna ganin kai ai ba zai yi kyalin mutane kuma kan wannan wannan imanin ba bayan mun yi kafircin to kuma za mu hana masu son bin gaskiya bin gaskiya ka gwani ta matsala ce mai yawa shi sa Allah ta ce allazina kafaru وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ce waɗanda suka yi kafirci kuma suka kawar da mutane gaba da hanyar Allah Allah zai ƙara musu azaba ninkin ba ninkin akan azabarsu bima kanu yufsidun saboda abin da suke na barna da barnata gaskiyar da lalata hanyar bin gaskiya su hana mutane imani وهم ينهون عنه وينأون عنه سنا هنا متاني إيماني ده منظر الله صلى الله عليه وسلم ده أبن ده يقول شيء kuma su ma suna ƙara nesancin wannan saƙon da Allah ya kushe da shi jama'a mun gane wannan kenan kaga su waɗannan kafirci shi ya fi ne tsanani to kuma haka ne ko a cikin bid'a akwai irin waɗannan akwai wanda shi yana bid'a shi ya da shi dan bid'a ne in kai shi amma shi dai ba zai hana kowa bin sunna ba amma akwai wanda shi bayan bid'a da yake kuma zai zo ya tsaya kan hanya ce wallahi sunnar manzon Allah ba za ta sha ruwa ba bayan kuma shi ne bid'a shi ba ta sha ruwa ba ko ai kwarai kuwa yi wanda ya ce wuta kara za ta kwana ai shi ne kwana da yi ba da yi bacci ba in ya ira sai gama ce ta ƙara ne ta in ta izawa tunda ba ta aje garwashi ba lantana a ce a garwashi ne ci gaba da ci a hankali har zuwa safiya Allah ka tsare mana imanin da haka jama'a hatta a cikin bid'a mutumin da yake bid'a kuma sai ya zama yana kokarin kiran mutane akan bid'a yana kokarin dakushe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ta daban ne a wurin Allah da wanda shi bid'a kaɗai yake yi baya kiran mutane zuwa gare ta baya kuma kawar da mutane gaban fahimtar ta za mu gane wannan hadisin da Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an zan yake cewa wanda sunnanta wata sunna a musulunci an manta da wata sunna sai ya zo ya tare ita ya tuna wa mutane da yin aiki da ita manzo Allah ce yana da ladin sunnar da yayi da kuma waɗanda suka bi wannan sunnar a bayansa ba tare da an rage wani abu na ladan waɗanda suka bi sunnan ba haka nan wa man da'a ila dalala manzo Allah ce wanda ya kira zuwa ga ɓata falahu wizruha yana da zunubinsa na wannan aikin ɓata wa wizru man amila biha min ba'di ko man sanna fil islam sunnatan sayyi'a wanda ya sunnanta wata sunna mummuna a musulunci falahu wizruha yana da kwatankwacin zunubinta wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min athamihim shay'an ba wai zunubin za a kwashe su a yafe musu a bashi a'a Allah zai photocopy ne na irin waɗannan zunuban original copy din shi ma sai a ɗiba ƙarin ninka mana Allah ka sa mu zama jin dalan alkhairi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Imam Ahmad ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah alladhi qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun mafi tsananin azaba a ranar alkiyama shine mutumin da ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi da hannunsa nabiyinsu wa imamu dalala da jagora akan bin bata akwai shi da yawa ya ko zala ta tafi kowa tsananin bala'in azaba a ranar alkiyama Allah ka tsare mana imanin mu zaka jama'a ku ji bayan wannan ashe a wannan rayuwar da muke ciki abu da ƙarshe kenan ashe da yawa mutum yana jefa kansa halaka amma bai sani ba hakan na faruwa ko mutum ya dinga tara wa kansa zunubi ya dinga tara wa kansa laifi amma bai san shi laifi yake yi ba ya ɗauka wani alheri yake kai amma ina ashe abin da ke kai din barna ne Allah ka tsari mana imanin mu ka datar da mu bin tafarki na kwarai jama waɗannan su ne kaɗan daga cikin gamsun da waɗannan ayoyi a dunkule ta ainihin wato nuna mana a wannan ainihin wato bijire din muna fata Allah ya madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu akwai maganganun malamai da yawa da gai da cewa wannan aya ta sauka akan wasu ne daga cikin ainihin wato a babbanin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman abu talib dan shi bai imani da manzon Allah ba amma kuma ya hana a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka lokacin da ya biya rasu to zanda ya zo kansa yake cewa ya kai bafana ka ce la ilaha illallah kalmar da zai kafa hujja a gaban Allah cewa kai imani ce to inda ba dan zarge-zarge da za a dinga labari bayan ba ni ba a ce na ba addinin yara ba to wallahi ai na sa abin da kawai shi gaskiya ne amma dai ina kan addinin kakanni an gani haka ya mutu manzo Allah ya ce wanda yafi kowa saukin azaba a ranar alkiyama shine wannan Abu Talib din manzo Allah ya ce shi za ku da shi gabar jikin wuta ba fa zai har abadan abada azab ba karewa amma shi ne aka ce yake dan sauki sauki za a fito da shi bakin wutan a sa masa takalma na wuta suna ci suna gasa shi ƙwaƙwalwar shi tana zaɓaɓɓaka tana ragargajewa saboda tsabin wannan bala'in azaba amma matsalar babu imani babu ranar ƙarewa Allah ka sani wani imanin mu wasu daga cikin malamai haka suka faɗa an gane wannan ko yawwa shi ke suka ce to wahum yanhauna anhu aw yanhauna an-nasa an qatlihi sun hana mutane su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama dan quraishawa suka ce ka zo ka miƙa mana shi kawai mu kashe shi yace ba zai yi ba aka yanke ma abin nan mu'amala da su ta kasuwanci ta sayar musu da abinci da abubuwa irin waɗannan Allah ka tsaye mana imanin mu laka jama'a kun ji amma dai asalin abin ke magana akan shi abin da muka fassara a farko Allah ka tsaye mana imanin mu Allah ta'ala ya ce ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allah ta'ala ya ce walau tara ya kai ne karanta alqur'ani inda za ka gani a ranar alkiyama abin da zai faru da ka ga al'amari ne tashin hankali Allah ce walau tara inda za ka gani iz wuqifu 'ala an-nari yayin da aka tsayar da su a gaban wuta faqalu sai su ce ya laitana kai canmu kai canmu ko nuraddu ina ma ina ma da za a mayar da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna min almu'minina kuma za mu kasance daga cikin masu masu imani Allah ya ce bal a'a ba haka bane badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abin da suke koyewa a da shine ya bayyana a gare su a yanzu walau ruddu da za a ƙara mayar da su duniyan a ce yanzu an yafe muku je ku yi aikin mu gani ko za ku yi Allah da ya halice su ya ce walau ruddu ku kyale su matsiyata ne inda za a mayar da su duniyan ma la'adu limanuhu anhu za su ƙara komawa kan abin da aka hana su wa innahum lakazibuna Allah ce kuma lallai su din maƙaryata ne Allah ka tsare mana imani jama'a wannan shine abin da zai faru da wanda ya kafirce wa Allah yana ji yana gani abu zai auku da shi a nan duniya yana ta farin ciki yana ganin ai su ne akan daidai sai ran da mala'ikun mutuwa suka zo tun daga wannan ranar musiba za ta fara to ba wannan ba duk azabar da aka yi wa a kabari ma da duk casa shi da ake yi addu'a za ka ji da cewa rabbi ya taqi sa'a ya ubangiji ka kita da alkiyama saboda ya san bala'i da masifar da zai samu zai auku da shi bayan wannan rayuwar ta kabari rayuwar da ba sai shi ne karewar ta ba to kaga ta fi wanda za a samu a kiyama bala'i ke Allah ka tsare mana imani Allah ka samu ji a sa'a to shi sai Allah yake baka labari walau tara ya kai mai karanta alqur'ani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da mai karanta alqur'ani yaya halin su zai kasance a ranar alkiyama yayin da aka tsaye da su a gaban wuta suka ga kacoci da kukumai da za a ɗaure ‘yan wuta da shi, Allah ta idin aghlalu fi a anaƙihim, wasalatinu yut'abuna finnari ko? yut'abuna thumma finnari yusjarun thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qabl shay'a kadhalika yudhillu Allahu al-kafirin to sun ga waɗannan kayan aikin malam dama ai kamar da Allah ya bamu labari ne ko wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma waɗanda muka bar su littafin su a hannun hagu fa yaqulu ya laitani lam uti kitabiya cewa yau kai cewa ni ban samu sakamakona ba ban samu rijistata ba dan wuta ne ko dan aljanna ban sani ba kaji ƙarya walam adri ma hisabiya ce ni ban ma san me hisabi na ba ya laitaha kanat alqadiya ina ma mutuwa ta zo ta dauke ni kawai in huta ma aghna anni maliya zuciyar da Allah ya bani bata amfani da ni komai ba halaka anni sultaniya duk wani karfin iko da nake da shi a duniya ya tafi ya banni an zama ne mai imani mun ƙi Allah sai ce khuduhu fa gulluhu ku kama shi ku daure shi thumma al-jahima salluhu sannan ne ku shigar da shi wuta mai masifar bala'in kuna thumma fi silsilati sannan ku ƙara kulle shi a cikin wata kasa zar'uha zira'in ta saba'una zira'in zira'i saba'in ake faslukuhu ku shigar da shi cikin wannan marimarin me yasa innahu kana la yu'minu billahi al'azim ya kasance baya imani da Allah mai girma wala ya'uddu ala ta'amil miskin ko baya iya ci ba sa fadaitar wajen cin talakawa Allah ka tsare to Allah ta'ala yake cewa inda za ka ga lokacin suka ga azaba kamar da yake cewa ra'al mujrimuna an-nar masu laifi za su ga wuta ɓaro-ɓaro saro-saro a gabansu wa zannu fa zannu annahum waqi'uha su samu tabbacin cewa lallai fa sai sun auka cikin wannan wutar wa lam yajidu anha masrifa kuma ba su da wajen buya kaga ana shi tashi hankali ko to a wannan lokacin fara bayyana ba idan suka ga irin wannan tashin hankali da za su ga cikinsa sai ce ya laitana kai can mu nuwaddu ina ma da za a mayar da mu wala nukazziba bi ayati rabbina kuma ba za mu taba ƙaryata ayoyin ubangiji mu ba wa nakuna min al-mu'minin za mu zanto daga cikin masu imani kafin fatan ina ma a mai da su su samu su yi aiki na kwarai ba za su ƙara ƙaryata ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala ba na mutum da cikin mummuni sai Allah ya ce a'a bal ma'ananta a'a ba haka bane badalahum ma kanu kuna min qabl ai ya bayyana gare su wannan abin da suke koyewa ne a cikin kirazan su na kafirci da ƙaryatawa da taurin kai da tsaurin ido cewa an yi din ba za a yin ba kaza kaza a yi zage zage a duk abin da za a yi Allah ya ce sakamakon wannan abin ne ya bayyana gare su a nan gidan lahira كما إذا أذاك ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ألا تعلموا كيف كذبوا على أنفسهم أشي ولم مقالوا كيف لا كرياني شوف ألا شو إنهم لكاذبون الله كريا سكيني كريا سكيني سوسا بسيا كما إذا ألا يبين من قبل وعليه الذي سادع الأداء فرعون فرعون يجد سوى النبي سيجد فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر شكرا فرعون حقيقة كاسني wanda ya saukar da waɗannan ayoyin da aka jarce ku da su a jere a jere da juna ka san shi ne ubangijin sammai da ƙasai kuma ka san waɗannan hujjoji ne na gaskiya ya ce wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura annabi Musa ya ce amma kai Fir'auna lalle tabbas ina ganin kai inan halakakke ne ina fata an gani haka ya faru da shi kuma yakin imani a wani wurin a sofin namli Allah ce wa jahadu biha sun yi musu game da ayoyin Allah wastaiqadat ha anfusuhum amma zukatansu suna tabbatar da wannan fa abin gaskiya ne amma kawai ba za su bi ba saboda tsaurin kai saboda tsaban kafin ana jin cewa yanzu Allah ya ba su dama an ba su lafiya an ba su kuɗi an ba su mulki an ba su yawan jama'a waye sai gagare su suna ganin ai yanzu ba wanda ya isa amma ina Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su baki daya shi sa Allah ce zulman wa uluwa shi wanne saboda zalunci da kuma dagawa da girman kai kamar da Allah ke wa atau utuwan kabira ai sun yi girman kai girman kai ne tsananin gaske da tsaurin kai suka ki amsar wahayin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mana imani wasu malaman suka ce abin da ake nufi ga masu waɗannan su ne munafikai a duniya sun shiga cikin mumine suna ganin kamar su masu imani ai sun sha sai kiyama ta tsaya kawai sai abin na musu mun ai suna cikin kafirai ce la ilaha illa yanzu muna cikin kafirai ce ƙwarai kuwa to zai za mu yi a mai da mu duniya mana mu ɗauko ta daga can sashen ina matsiyata ko kun koma abin da za ku sake yi kenan ba maganar koma ai ko wallahi malam duk lokacin da gaskiya ta zo maka a karan fari amshe ta kawai ka bi ka zauna lafiya in ba haka ba wallahi sai ka yi da na sani na wannan aika aikan da kai wa kanka da munin wannan abin da kai kan wa zai koma kanka zai koma ba kanka wa zai koma ba wasu ma zaka ce wannan ya kunshi munafikai sun kuma na kace a'a to ai wannan sura ce wacciya munafurci ko ba sani shi a ina sai a Madina sai aka ce a'a wasu malamai suka ce a'a ai bai hana kuma a saukar da wata aya da ke magana akan munafukai a sura makkiya saboda gashi suratul ankabut sura ce makkiya amma a cikin tafi da Allah ya magana munafukai wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqina don Allah ya san su wane ne masu imani na gaskiya su wane ne ko masu munafurci a shi wannan ayar ta shafi dukkan wanda ya rayu akan bata akan bid'a ne akan shirka ne akan munafurci ne akan kowane irin mummunan aiki wannan shi ne sakamakon da za su samu a ranar alkiyama Allah ka tsaye mana imani to jama'a kun ji to me zai faru a gaba Allah ya ci gaba da cewa وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله أيها الإيمان الله سبحانه وتعالى اشرب الأشياء وقالوا كما تمشي إن هي إلا حياتنا الدنيا يؤدب كما لنا cewa mu yi imani in mutu ma za a tashe mu ai ba komai ba ce face kawai rayuwar mu ce ta kusa rayuwar mu ta duniya wa ma nahnu bi mabqina ai idan mun mutu ma ba za a tashi mu ba an gani suka mutunta ne kenan tashi alkiyama wannan ya tashi kafirci tsagwaran kafirci dan idan mutum ya san za a tashi shi ai ya kamata ya ya dan ya dan duba ko ya dan duba cikin kafin ya shiga ya tabbatar mashin ne ko mota ko trailer ce ke zuwa saboda in ma bankan ka za a yi ka san wani irin banka za a yi ma ka san ya za ka kira ko ai kwarai da gaske to amma ina ba dubawa ku ce a ai mu mun sani wannan rayuwar mu ce kawai ta duniya kadai wa ma nahnu bi mab'uthina lalle mu ba za a tayar da mu a ranar alkiyama ba to kaga wannan zai sa su ƙara su ƙara dagewa wajen nutsawa cikin abin da suke da kafirci ai ko ba ka bane ba kwarai da gaske shi yasa Allah ya babu labari a sautin annajiyat yace a inna la mabdudun fil hafira yanzu mu za a dawo da mu akan digadigan mu a tashe mu ai da kunna izaman nakhira ko izaman nakhira ko da mun kasance kasan suwa riddigaggu mun gama lalacewa a bayan kasa za a tada mu qalu suka ce tilka idan karratul khasira in ko ka ta faru lallai wannan komawa ne da ke da hasara التي فإنما هي زجرة واحدة كده قاشي قاواتي قدائي ألا لسائي فإذا هم بالساهرة سيقع سأفاجع القيامة عن كارس أجي قرود الله أكبر الله كبير من أدنى صور كي الله يبادل الأبادي أو من أدنى كدوبة من هذا الشيء لقد تقوم مني سيقع شكما يظننا مسلم خلق الإنسان خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين من هذه دان adam daga dugon mani wai sai gashin ya zanto mai iya musu da jayayya kuma yana mai bayyana wannan musun nashi in baka gane ba wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa yana buga bani misalai ai Allah ma kaza ne ai bai san kaza ba ai kaza ne amma ya manta asalin halittarsa qala yace man yuqni azabahu huwa ramim wane ne ya isa ya iya rayar da kasusuwa bayan sun rujujjuge a ƙarƙashin ƙasa Allah ya ce mama Allah kul ce da su yuhyi allazi ansha'aha awwala marra ai wanda ya fara halittar su a karan fari shi zai mai da su bayan sun lalace yanzu da Allah ko a duniyance da kera mota da gyarawa in ta lalace wani fi sauƙi ban ji ba cik saboda Allah halittar da babu samarwan shi ya fi wahala ko ko gyarawa bayan ta lalace gyaran ya fi sauƙi ai ko ƙwarai da gaske to Allah ne za a wa haka amma ɗan adam kenan shi sa Allah ya ba mu labari wa yaqulu al-insanu dan adam zai dinga cewa a idza ma mutu yanzu ne idan na mutu la sawfa ukhraju hayya wai na sallini in nan za a fidda ni in dawo a raye Allah ya ce o dan adam awa la yadkhulu al-insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a ya dan adam bai da labarin cewa ne a wata qira'ar awa la yadhakkaru al-insan shi dan adam ba zai wa azantu ba ba zai faɗa kuma cewa mun halitta shi ne ba daga komai ba da babu shi bai kasance wani abu ba hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wannan halin ta tabbaci ma'ana qad ata ala al-insani lalle ya zo wa mutum wani zamanin da bai kasance abin ambato ba babu shi ma a raye inna خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أما لا يصور الكي وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا فشيء يزوم إذا متوا من زمك أصوصوا للدقبوه يزوم إن ذا قال تاشم أصابوها للشاه Allah ce mai damu da batan ya manzo Allah kul ce da ku kunu hijaratan aw hadida in kun so ku zama duwatsu tun da halittar dutse ta fita jikin mutum karfi ko aw khalqan ko ku zama karafuna aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halittar da ke da girma a cikin zukatanku ka gaya musu za a tashe ku eh amma la tafayyulqibuna ilayka ru'usahum da sun za su dinga ana ɗan rangaji da kai a cikin matahu yaushe ne kun ce da su a ta an yi kuna ƙari ba ya ce nan kusa abu zai faru ai da ka mutu a riga an gama ku process ya riga ya fara ne ya fara faruwa shi sama Allah ke cewa wai yastanbi'unaka a haqqun huwa suna tambayanka wai da gaske ne alƙiyama za ta tsaya قل إيه شيء دسو إيه وربي إنا رزقها لأمجدنا إنه لحق القيامة دسياني وما أنتم بمعجزين كما كو بكو إسكو غادر الله معنى كغادر مغانا سو مغانا شيء تبنزا مغانا شيء وتباع أوكتا ليكس زوا غوانا تجيرانشي da taurin kai da in karɓar gaskiya da juyawa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni da shi kisa Allah ce walau tara idh wuqifu ala rabbihim kai ne karanta alqur'ani da za ka gan su lokacin da aka tsayar da su a gaban ubangijin su qala yace da su alaysa hadha bil haqq yanzu wannan tayarwar da aka yi ku ba gaskiya bane qalu bala wa rabbina sai sun rantsi ba ce gaskiya ne eh mun rantse da ubangijinmu gaskiya ne ba gaba ɗaya ba qala yace fadukul azaba ku dandani azaba bima kuntum takfuruna saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa da kafirci Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka ba mu ikon bin tafarkin shari'a Allah ka sa albarka abin da muka faɗa abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu ne ku baki daya bukatun yin alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na ƙwarai Allah muna roƙonka ka tsare mana imanin mu ka dace da mu da akhiran duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wanda ya ya turo tambaya amma sai gobe insha Allah ta'ala dan tambayar tana buƙatar a yi bincike a dan duba abin da ya dace a bayyana wa mutane su ba za mu gaggawa ba insha Allah za mu je mu nazari tukuna sannan sai a zo a faɗa gobe kafin fara karatu in mai mukaddima sai a fara amsa tambayar kafin karatu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah